الله فهو المهتدي ومن الضليل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله لا يسهل وجوه النيرة الطيبة وأيكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة هي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi ga shi Allah maɗaukacin sarki shi ikonsa da ganin damarsa da hore wasa da yarje wasa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haɗuwa don karatun alƙur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba a manta ba jiya muna nan cikin suratul baqara inda mun karanta ayata ashirin da biyu wanda har mun fara ta ashirin da uku muka ce dai mu aje saboda yau in mun zo sai mu ci gaba saboda bayani akan ta zai ɗanyi tsawo wannan aya babbar aya ce sahabi ne kowane lokaci da abin da yake zuwa da shi wato kafiran maka su ba su yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya ba wato har ma suna ganin cewa inda shi annabi ne na gaskiya ba irin alkur'anin nan da ya zo da shi zai zo da shi ba wani littafi ya kamata ya sauko musu na zinari daga sama mai ɗaukan ido wanda ba mutum ne ya rubuta ba ba ko ba mutum ba zai iya karanta ba sai an gaya mar duk da cewar ƙur'anin haka yake amma ba su yadda ba suna ganin ya kamata a ce wannan larashin sun yi irinsa suka ce wannan al'amarin ba na Allah bane nata ne kai ne ka samu kawai wani guri kake banta ka kirkiro irin waɗannan abubuwan shakku da maganganu ire-iren su shine sai Allah ya saukar da wannan a cewa wa in kuntum fi rajin mimma nazzalna ala abdina fatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir ce wa in kuntum ko ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim thumma shara'a ta'ala fi taqrir an-nubuwa ba'da an qarrara annahu la ilaha illa Allah aw la ilaha illa huwa fa qala mukhataban lil kafirin sana sai Allah ya ci gaba da bayani yana tabbatar da annabcin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi bayan ya tabbata cewa ba bauta da gaskiya sai shi faƙala sai Allah ya faɗa yana magana da kafiran duniya gaba ɗaya na da da na yanzu yace wa in kuntum fi rajin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna shakkun abinda muka saukarwa wannan bawa namu wato annabi ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad fatu bi suratin min misli ku zo da wata sura kwatan kwatin shi wannan alqur'ani ai ma ja'a bihi in za'amtum annahu min indi ghairihi min nazarillah in kuna rai cewa daga wajen wani yake ba wajen Allah ba wannan alqur'ani in dai har kuka kuke zato to fa aridu bi misli ma jaa bihi ku yi fito na fito da wani abu daban wanda yake kwatan kwatin kamar yadda alqur'ani yake wasta'inu ala zalika biman shi'tum min dunillah duk wanda za ku nema ya taimaka mu wanda ba Allah ba to ku nemi shi agaza muku dan ku kawo wani littafi mai kama da rani fa in kuntum la tastati'una zalika in ba za ku iya wannan ba ku kawo shuhada'ukum din a awanakum masu adaba muku wa qad tahaddakum Allah ta'ala bi hada Allah ya muku fito na fito da wannan fi ghairi ma mawdi' min al-Qur'an guri ba ɗaya bana al-Qur'ani fa qala yati a cikin suratul qasas Allah madaukakin zaki cewa yi قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما to anan da kafirai suna shakon alqur'ani sai Allah ya ce wala da ya musu fatu bi kitabin min indillahi ku bai da wani littafi daga wajen Allah wannan littafin ya kunshi darussa da shiryarwa ahada mun waje da abin da alqur'ani da sunnar annabi ta zo da shi attabihu in har kun zo da wannan ni ma zan bi shi in kuntum sadiqina in kun masu gaskiya ne ku kawo wani littafin kamar alqur'ani akwai wanda zai iya kawo littafi kamar alqur'ani babu a wata aya ta cikin suratu Isra'i ko subhana yace qul la bisa matil insu wal jinnu لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ya ce qul ya musu la bisa matil insu wal jinnu inda aljannu da mutane ko mutane da aljannu za su haɗu ala an ya tun musu da hazal qur'an su kawo wani littafi kwatan kwatin shi wannan alqur'ani la ya tura misli ba za su zo da kwatan kwatin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su da sashi su mutanen da aljannun suna taimaka juna da shawara da dabarbaru don a kawo kwatan kwatin qur'ani Allah shi ba za su iya ba duk wanda yake ganin cewa zai iya yi ko da a tunani ne to ba zai iya ba Allah ya riga ya kore to la yatuna bi mithlihi ba za su ka kusan kwasu da ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su suna agaza wa sashi wa qala bi surati hud a cikin surati hud ma ya yi shigan irin wannan magana da kusan kwasin ta sai am yaqulu naftara أم يقولون افتراه
qul fatu bi ashri قل فأتوا بألف سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله
Mm.
إن كنتم صادقين Allah ya ce an ya ƙoro na tara ko ko sai suke shi ne kirkiro alƙur'anin ne wai idan har haka suke faɗi eh to ga ya musu ba su bi ashar suwar musuli can ba an ce su ka kwatan kwatan ƙur'anin ba ko zo da littafi irin alƙur'ani to na an ce su kawo surori ma guda goma kawai ba ma ƙur'anin ka soka ba sura goma kawai mawtara ta wanda aka kirkiro wato wanda ba alƙur'ani ba kirkiro su aka yi daban wadda wa manasaqatun min dunillah ku kira duk wanda za ku iya wanda ba Allah bai agaza muku a kawo kwatankwacin wannan alqur'ani in kuntum sadiqina in kuma masu gaskiya ne wa qala fi surati yunus a cikin surati yunus ma ya faɗi irin wannan to ma kana hadar qur'an an yusara min dunillah كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah ya ce wa ma kana hadar qur'an shi wannan alqur'ani bai zama ba an yusara min dunillah kirkiro shi ko a kago shi daga wajen wani daban wanda ba Allah ba bai yiwa lafazzar da ma'anar da tsarin da hukuncin da dokokin da umarnin da hanin da abubuwan da ya kunsa cikin alkurani da mu'jizozi bai yiwa a ce daga wajen wani ke ba Allah ba ya kuma za su ɗora faɗin irin waɗannan abubuwa shine Allah yake jin takaici to ma kana hadal qur'ani yusra min dunillah wannan alqur'ani bai zama ba a ce wai an kirkiro shi ne daga wajen wanda ban wanda ba Allah ba walakin sai dai shi tasdiq alladhi bayna yadayhi littafi ne da yazo yake gaskata littafan da suka wuce kafin shi a taura da injila da sufi ibrahim duk yana gaskata ku wa tafsil alkitab littafi ne da Allah ya kashi mai hukunci daya bayan daya daki bayan daki la raiba fi babu kokonto a cikin rabbil alamin daga wajen ubangiji talikai ka wanda shine Allah sai Allah ya ce am yaquluna ftara أم يقولون افتراه qul fatu bi surati قل فأتوا بسورة مثله والأرض استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين wato sai ka yi tunani za ka gane irin wato tahaddin da aka yi musu a nan gurin wato kalubale din da farko an ce su kawo littafi mai kamar alqur'ani aka ce su kawo alqur'ani daga baya aka ce su kawo ayoyi goma haka surori guda goma aka ce su kawo surori guda goma aka ce shi wannan littafin zai da bayan tsakanin na wato gaskiya da ƙarya aka to su kawo ma sura ɗaya wani ma su bi sura min indi- min misali ko misali ko kawo sura ɗaya kwatan kwatin shi wannan alƙur'ani wanda sai daidai da shi sura ɗaya ta ƙur'anin ba ku iya ba ku kawo wato ko littafin mai kamar shi ba ku iya ba ku kawo surori guda goma ku iya ba to ku kawo sura ɗaya ma ku kawo abin ya gagara Allah ya ce ba ma ku kare ba wadu umani sata'atin min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira duk wanda zai iya agaza muku ku kawo sura ɗaya ta alqur'ani in ku masu gaskiya ne wa kullu hadhihi al-ayat makiyyatun duka waɗannan ayoyin a makka suka sauka thumma tahaddahum bidhalika aidan fil madina bayan wannan sai Allah ya musu tahaddi a cikin garin madina فقال في هذه الآية أولنا آية دمكرة تتبلقوا يسوع إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنا شك أبن دمك فوق وباهم حتى نقول فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكاوة سورة آية wadda ta yi kwatankwacin shi wannan alkurani wato da balagarsa da hujjojinsa da dokokinsa da umarninsa da hannunsa da bayanin aure da bayanin saki da bayanin takaba da bayanin idda da yadda ake tarbiya da yadda ake cin bashi da yadda ake biyan bashi da yadda ake rubuta bashi da yadda yin an mutu ake yin jana'iza da yadda ake raban gado da yadda ake rike dukiyar yara da yadda ake tarbiyar su da yadda ake duk abin da ka sani a cikin alkur'ani yana nan kowanne ɗaya bayan ɗaya in kun iya ku kawo wani abu wanda ya kama da wannan alkur'ani ya'ani min mislil qur'an ورجح ذلك بوجههم من آثنها ألا يكاو بياني وتتاعي دبان دبان ما في كاونس أنه تاداهم كلهم متفرقين ومجتمعين ياتي سكاو سهد كيسي كما أي أي كنت ما إنجاز ياتي فهم في ذلك أميهم وكتابيهم لا رباوان تكنسو كوكما أهل الكتاب تكنسو na nesa da na kusa duk wanda yake a doron kasa a wannan lokacin kai har zuwa gobe an maka taji ka kawo kwatankwacin magana da ta alqur'ani taha husaini da ya sha larabci a kasar masar ba ya zo yana ganin kaman alqur'ani akwai dan kwanga makon gaba ba malaman duniya gaba ɗaya suka ɗauko alqur'ani aka warware shi sai da gano aka yi matsirara aka gane shi ne kafiri amma qur'ani lafiya kalau yake ina fatan an gane ku saboda haka har yanzu ina ko wanda yake tsammani ko kuma yake gadara da gwaninta ko bajinta ko iyawa zai iya yin wani abu na alkurani to ya kawo kwatan kwatan alkurani ba zai iya ba kowane ne shi wa kazalika akmalu fi tahaddi wannan bayanin da Allah ya yi wa kafirai shine cika wajen kalubale wa ashmalu min an yatahadda ahaduhum wannan shine ya fi hadewa a yi wa kowane ɗaiɗaikun su irin wannan kalubale ko tahaddi mimman la yaktubu wala yu'ani shay'an min al-ulum haka nan wanda bai rubutu ko kuma wanda baya rubutu bai san komai a cikin ilimi ba aka ce yayi irin wannan alhalin ba zai iya ba ko yazo da irin wannan alqur'ani wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wani wanda ba shi ba to ta babu aula ba zai iya zuwa da alqur'anin ba shi annabin da aka baiwa wannan littafin ya zo da shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba na kusa da na nesa da yan uwa da dangi da abokan arziki da ma waɗanda suke nesa sun shaida bai iya rubutu ba bai san komai ba kuma bai iya karatu ba sun yi kokarin su ce wani ya koya masa ina wato ina wanda suke tsammanin ya zai koya annabin wato shi ba balarabe bane wannan ko balarabe ne ina fatan an gane ko wato suna ce wani ne daban ya koya masa wato wannan alqur'ani shi kuma Allah ya ce ina wato wancan da ake zargi shi ya koya annabi alqur'ani ajamiyun babali ne ba balarabe bane wa hadha shi kuma wannan annabin arabiyun mubin so kuma shi alqur'anin wato harshe ne na rasuwan da yake bayyana ne Allah ya ce wato ba za su iya kawo ba fa su bi suratin min misli wa qawluhu la yatuna mislihi ba za su iya ba kawo kwatan kwatan alqur'ani qala ta'ala sai Allah ya ce min a gaba na'am فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
to kenan lalle a zo da fatan kwatan alqurani bai yi wa Allah ce fa in lam tafalu wa lan tafalu idan dai har ba ku yi ba kuma lalle ba za ku yi ba in dai ba ku iya kawo kwatan kwatin littafi mai kama da alqurani ba ba ku iya kawo littafi sukutum wato kaman alqur'ani ba ba ku iya kawo ayoyi guda goma irin ayoyin alqur'ani ba ba ku iya kawo askonce sura guda goma irin surorin alqur'ani ba ba ku kawo sura ɗaya kat wadda ta kama da sura alqur'ani ba ba ba za ku iya ba Allah ce ba illan tafalu walan tafalu wato in dai har ba ku yi ko ba za ku yi ba nan gaba a baya ba ku yi ba nan gaba ban yiwa lalle na fari ta'abidi in ji malam wato malam ce lan tana kora abin da zai zai ba har abada amma a wasu guraren a wani gurin ba har abada take nuna ba mun sha muku bayani ko wato nan a irin wannan tana nuna har abada ne fil mustaqbal ai lan tafa'alu zalika abadan ba za ku yi wannan ba har abada wa hadhihi aidan mu'jizatun ukhra wannan ma wata mu'jiza ce daban wa huwa annahu akhbara khabaran jaziman qati'an ya bari labari labari yankake wanda kuma babu shakku a cikin sa muqdiman ghayra kha'ifin wato ya taho ba tare da yaji tsoro ko shayi ba wala mushrikin bajin tsoro anna hadha alquran la yu'aridu bi mithlihi abad al-abadina ba wani abu da har abada zai kama da alqurani ba zai yi ba ba wani littafi da za a kawo wa dahar jahilin zamani mai tsawo wa kadhalika wa qala amru lam yu'arif min ladunhu ila zamanina hadha ko lam yu'arif tun daga wancan lokacin da aka yi wa alqur'ani wannan yabo aka nuna ba abin da zai yi kama da shi har zuwa yau babu abin da ya fito na fito da alqur'ani ko akwai bambancin alqur'ani da sauran littafai kenan za ga sauran littafai ana dan gyara su a ce lokaci kaza bai dace da zamani ba lokaci kaza ya dace da zamani lokaci kaza ya kamata a ce a dan gyara wani abu alqur'ani fa Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi na'am Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wato barna ba ta zai ke masa shi wannan alqur'ani gaba gare shi wala min khalfihi wato kafin ya sauka da bayan ya sauka saboda min tanzilu min hakimin hamid saukacce ne daga gwani wanda shine Allah hamidun abun godewa kuma shi Allah da kansa ya dauki nauyin kare kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu ne muka saukar da wannan zikiri wanda shine alqur'ani wa inna lahu lahafizuna lalle mu ne za mu kare kayan mu babu mai karewa Allah littafin san ba shi kansa ba ina fata an gane wato irin waɗanda kwanakin baya suka sanya wato tata ƙura'ani cikakke a cikin takalmi wadan amanta da alƙur'ani ko kuma Allah ya saka wani bala'i ne akan al'ummar musulmi ko kuma Allah ya sauko duniyar bala'i ne wanda ya wanda ya wannan dai ba alheri yake nemawa duniya ba balanta na musulmi ko kansa dan ina tsammanin kila tunani zai yi wato in ya lalata alƙur'ani to shikenan Allah ma zai tada duniya duka a huta irin masu zana hoton annabin nan ne ko wasu wani waɗansu zana hoton annabi da ce annabi masuci ne ko annabi azalimi ne ko mai shan jini ne ko mai kisan kai ne ko mai son yaƙi ne ko wanda baya so a zauna lafiya ne irin waɗannan da masu sanya takalma abin nan hotunan ko sanya alƙur'ani a cikin hoto a takalmi ko kuma su zana shi su yi wani shakali daban irin na alƙur'ani wai don alalata alƙur'ani duka layin su ɗaya ba za su yi nasara ba tun daga wancan lokacin har zuwa yau don Allah ya ɗauki nauyin kare kayansa a magance alƙur'ani ba zai ɓaci ba a rubuce alkur'ani ba zai ɓaci ba a ilmance alkur'ani ba zai ɓaci ba sannan a shawarce alkur'ani ba zai ɓaci ba sannan a dabarance alkur'ani ba zai ɓaci ba dan shiri ne da kariya shi ta Allah Allah Allah riga ya kare kansa an ban shi da abin yake to Allah ya mana dace shine Allah ya ce wato ba za su iya ba za su iya kawo wannan alkur'ani ba har abada wala yumkinu wa anna yata'atta zalika li ahadin yaya wani zai iya yin wannan ba zai iya ba والقرآن كلام الله القرآن لتاف الله خالق كل شيء وانده أهل تلكا قومي وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوق يا كو كلام المخلوق يا يا مغانا وانده أهلتا ذات يدي دي دا مغانا وانده أكالتا زيه ومن تدبر القرآن وجد فيه من, من وجوه الإيجاز وانده يلورد على القرآن زيده وفسكوشي دا بندبان na gajiyarwa da wani ba zai iya yi irinsu ba fununan zahira wa khabiya min haythul lafz wa min haythul ma'na ta gefen ma'anarsa da gefen lafazin alqur'ani ba shi kadai ba har da hukuncin hukuncin da ke ciki dan duk wanda zai kawo wani abu ya nuna hukunci ne sai kaga ya sauya da hukuncin da ke cikin alkur'ani ɗazu na yi magana a alkur'ani an ce a yi zakka a alkur'ani an ce a yi sallah alkur'ani an ce a yi alwala alkur'ani an ce a yi azumi alkur'ani an ce a yi kasuwanci alkur'ani an ce kada a ci riba alkur'ani an ce in za a yi bashi a rubuta in za a biya bashi a nemi shaida alkur'ani an ce a yi aure alkur'ani an ce a yi tarbiyyar 'ya'ya alkur'ani in rabuwa ta zo ga yadda Allah yake ai ga yadda masu za ta yi ga yadda mijin zai inda ɗa tsakani ga yadda za a yi idan mace mijin ta ya mutu ga yadda za ta yi idan wani zai aure ta ga yadda za a yi kafin a yi auren ga yadda za a yi bayan an yi auren ga yadda za a yi an ce karka sha giya an ce karka yi sata an ce karka yi sata wani littafi yake da wannan a cikin littafin da suka rikiba sai dai sako a kawo sako daga mata sako daga mafi sako daga loka sako daga babunan ko John ko kuma Yohana shine ina ina wata an gaida ko zabannin kenan amma a samu hukunce hukunce sai alqur'ani ina watan kai dan a ce ma ga da zakai kuma kowanne yan kai akwai abin da aka shirya maka na lada shi yasa Allah madaukakin sarki a wata aya ta ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatu alif lam ra na'am kitabun uhkimat ayatuhu
Allah ya ce alif lam ra wato Allahu a'lam bi muradihi bi zalika kitabun ahkamat ayat wannan littafi ne wanda aka wato jara aka kyautata aka tantance wato ayoyin sa shine alquran kuma husla san na kararrabe su daki daki min ladun hakimin khabir daga gwani wanda shine Allah khabir mai bada labari ahki mas'al fadu an sanya lafazan sa masu kyau masu kai karshe wajen ayatarwa wa fusilat ma'anihi ma'anoninsa an raba su daki daki wannan bai kama da wancan kowanne yana bada abin da yake da mana aw bil aksi haka nan ko kuma an rarraba ma'anoninsa daki daki ko hukunce hukuncensa an kawo ma'anoninsa su ma haka nan alal khilaj wa kullum min lahadihi wa ma'anahu fasihun lafazan alqur'ani da ma'anoninsa kowanne mai fasaha ne la yuhada wa la yudana ba wanda zai iya yin fito na fito ba wanda zai kusanto da su ma فقد أخبر عن مغيبات ماضية يا بار لابارن أبوان دسكوشي نماضي أبن دي يغباتا كانت وقد وقعت تسم بابي تيقى ما أخبر سواء بسواء وسواء بسواء يدعى القرآن يا بار لابارن أبن دي يفعلون حكا يفعلون wato abin da ya bani mamaki lokacin muna jami'a islamiyya muna karatu wata rana sai aka zo mana da wato tsohon alkawari na abin na taura ana karanta mara tarihin annabi adamu da yadda aka yabe shi da yadda aka shigar da shi gidan aljanna da yadda shaitan ya ruɗe shi da yadda ya fito ka ce kana karanta suratul arabi kwabo da kwabo ba bambanci ina fatan ka gane to wannan yake nuna maka alqur'ani gaskiya ne shi ya bar shi wanda ya zo da shi din shi kuma ba yahude bane ko bai taba zama da yahuda ba ko bai san harshen yahudanci ba har ta ma yaran nasa na larabcin bai iya rubutunsa ba bai iya karatunsa ba ya kawo labari wannan ba gaibi bane ya bar labarin gaibin da ba sani ba kuma ya tabbata sana shi yasa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika wato karma ubangijinka ta riga ta cika sidqan wa adala wato gaskiya ce kuma adalci ne la mubaddala li kalimati ba mai musanya kalmomin Allah wato ayoyinsa in haka ne ko la mubaddala li kalimati wa huwa samiul alim lalle shine mai ji al alim sami ai sadakan fil ikhbari wato mai gaskiya ne wajen bada labari wa adalan fil ahkami yana da adalci ne wajen hukunce hukunce wa kulluhu haqqun wa sidqun wa adalu duk alqur'ani gaskiya ne kuma sannan wato abin nan ne gaskiya ne sannan kuma adalci ne wahudan kuma shirya ne laysa bihi mujazafa wala kadhib babu wani kirkira ko kuma ƙarya mujazafa ka dan fito da wani abu wanda ba gaskiya ba ka hada shi da gaskiya wa nasra ba kuma kirkiran ƙaryar kama yujadu fi ash'ar al-arab kamar yadda ake samu a waƙoƙin larabawa gari min al-akazib na daga ƙarya wal mujazafa da irin cuɗanya ƙarya da gaskiya allati la yahsunu shi'ruhum illa bi wanda waƙar ba ta kyau sai da wannan kamar yadda nake gaya muku kullum irin waƙoƙin Imrul Qaisi yana siffanta dokin sa so daririn ka khudurufil walid amarrahu tatabu'u kaffaihi bi khaytin muwassali wato garirin dokin sa yana juyi ka khuduru bil walid amarrahu ka ce kore yaro yaro in ya dan daura wani zare da ake sa dinnan aka dan huda wani abu haka aka aka kada aka kada in kana ga yake ya yake juyawa Am- a sakan so nawa yake juyawa ko dokin sa haka ne yake juyawa wannan mujazaba ce ko ba mujazaba ba da ƙarya ko ba ƙarya ba to waƙar ba ta kyau sai da irin waɗannan amma alqur'ani ba babu duk abin da ya faɗa gaskiya ne ina ba ta an gane wa tajidu al-qasida tawila al-marida qaristu bi dalibuha fi wasl an-nisa'i zaka samu wasu wasu qasida mai tsawon gaske wato ana ana kawo ta dan sifanta mata aure kai ko doki kamar yadda yadda muka yi magana irin wannan inda yake cewa fa yawma dakhaltu li khidra khidra unaizatun فقالت لك الويلات إنك مرجلي فق- فأقلت بأتينك ويوم دخلت لخدر خدر عنيبة فقالت لك الويلات إنك مرجلي أقرت بعيري يا- نعم سيدبتي كفر فانسكو فإيش أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المعلل وانا مجيني وانا أبني هو ويوم دخلت لخدرة خدرة أنازة فقالت لك الويلات إنك مرجل كتنا رانر يا بار labari walanar da ya shiga darbuka darbuka irin danda da ake dorawa akan raƙumi na mata yar gata lillifaffiya wadda ta ta koshi ba a san rana ta dake ta a cikin darbuka din ma sai a lillife ta dora ta kuma akan raƙumi gatan su kenan na wannan lokacin to yana bada wata mata ce da ya kanta Unaiza ya shige ta wato ya shiga wannan shi kada daga shi ita sai ita tace abin nan tace abin nan wa tace wa ma in ara an kal ghawayat tanjili ni ba na ganin haukan ka dinnan zai barka ya kai mu lokaci a karfa ba'iri yamra al-qais fanzili da Allah ka nawa ya mun raƙumi na sauka raƙumi na zai daukar mutum bi ni kadai yake dauka sauka da shi kuma yake masa ba zan sauka ba wato abin da kawai nake nema wato arkhizu mamahu saki ragamar raƙumi ya tuna jiya ni da ke muna kai wala tubaidi ni an janakil muallali wato wannan ba tsaki irin tasa da ya taruna ba ta gane to irin wannan shine waƙoƙin Laraba alqur'ani haka yake ina ba za ciki ina wasa ciki ina sifanta mata ciki ina sifanta doki a ciki babu qur'ani ne kawai ana gaya maka hukuncin yi ko ka bari wanda suka yi kaza ga irin abin da ya faru da su waɗannan ba su yi kaza ba ga abin da ya faru da su hukuncin da yake cikin alqur'ani kenan kullu khabaruhu sidqun duk abin da yake cikin alqur'ani wato gaskiya ne wato ko kuma sifan tagiya sai madah shakhsin muayyan aw harsun aw naqa ko wata taguwa aw harbin ko yaki aw ka'inatu aw makaba ko kuma wani abin nan da ya faru aw makaba ko tsoro aw subain ko wani naman daji cikin waƙoƙin laraba amma alqur'ani ba haka nan yake ba aw ayi shay'in min al-mushahadati al-muayyana ko wani abu daban da ana iya gani la tufidu shay'an illa قدرة المتكلم المعين على الشيء bai ba da komai sai dai nuna gwanintar mai magana kawai akan wannan abun ya san shi ya kuma iya yaren larabci ya iya fito da wasu abubuwa alkhari boyayyu aw daqiqi ko wani abu wanda ke wato mai wahala ganewa aw ibrazihi ila shay'i alwadih ko ya fito da shi zuwa ga abu na fili thumma tajidu lahu fihi baitan aw baitayn zaka samu baiti ɗaya ko biyu aw akasara هي بيوت القصيدة سوني بيتوشي نقصيدة وسائرها يتي حذر ولا قائل سائر دمك دقا فرقان بيت هر قرشيما سيدا باشي دونا أنفاني إذا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بذكر اللوى بين الدخول فأوملي نزينا كما كم إنا أنفاني إلهم هذا نبيتوشي بس لا أنفاني إذا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي فزما نسا شقايا yi kukan aboki wa manzili da gida wato zikira mun zikira ba da hajji wa manzili to zira Allah ya kan fana wannan ifa ki tsaya ko ku tsaya ko biya abokai na na biki min zikira hajji wa manzili bi zikirin luwa a gurin da ake rasa zikirin luwa baina da khul fa hawmul tsakanin da khul da hawmul saboda Allah ya kan fana nan gurin irin alqur'ani ne idan a cikin alqur'ani yace wato fatu bi suratin min ba umari akai ba to kaga akwai abin da aka umarce ka amma wancan ne aka ce maka babu ba komai sai shi ne kawai alqur'ani kenan littafin Allah wato babu mai gane wannan sai mai sauraron alqur'anin da basira sai kana sauraron alqur'ani a ta tafsirin in ana yi in ba da basira kake sauraro ba ba za ka gane ba ba za ka ji dandanan alqur'anin ba ba ma za ka gane girman Allah karan kansa ba balantana girman manzon Allah da ya zo alqur'ani balantana shi girman alqur'anin karan kansa ba za ka gane ba sai kana sauraron alqur'anin da kunnan basira tukuna ka ji dokokin da ke ciki ka ji hukunce hukunce da ka ji umarnin da yake ciki daga nan ne za ka iya gane girman alqur'ani da girman Allah ina fata an gane fa innahu in ta'ammalta akhbarahu wajadtaha fi gayatil halawa in ka saurari hukunce hukunce alqur'ani za ka ji su zaki ne da su kaman zuma sawa'un kanat mabsuta aw wajiza wato an kawo su da yawa ne ko a takaice wa sawan takarrar amla an maimaita su ne ko ku a ba maimaita ba dai dai kun su suka zo wa kullama takarrar ala wa ala duk lokacin da aka maimaita kissa ta alqur'ani sai ta ƙara zaki ta ƙara daukaka la yakhlu an kasarat la yakhlu an kasarat ar shi alqur'ani bai tsufa wai ana maimaita shi wala yamullu minhu ulama malamai ba sa kosawa da karatun alqur'ani kamar da Usman ibn Affan yake an zo an kewaye gidansa za a kashe shi yana karatun alkurani shi an zo an kewaye ka za a kashe ya ya khalifata rasulillah amma kana karatun alkurani yace law saffatul qulub ma shabi'at min alquran da zukata za su yi karau wallahi ba za su koshi da karatun alkurani ba ashe wanda duka da yana kawo da kai bai ma sauraron alkurani zuciya da bai dan sauran da su da shi Allah ta ba nan ba wato Allah ce wa in akhadha fil wa'id wa tahdidi ja'a minhu ma تقشعر منه الجبال in qur'ani ya fara bayanin narko da adabun da bayani na azaba sai kaga duwatsu ma suna wato kamar suna kirkita kamar da Rasulullah anzalna hadal qur'an ala jabalin ra'aytahu wato inda alqur'anin da ake dutsen yana dare ko zaka ji motsin sa lokacin da ake karanta alqur'ani zaka ji dutsen tafarfasa ake kamar zake kici saboda karatun alqur'anin da ake fa ma zannukum bil qulubil fahimat da kake tsammanin da zukata masu wayinka wa in wa'ada wa tsai'ata bima yaftahu alqulub in yayi alƙawari shi alqur'ani zai zo da abin da zai bude maka zuciyarka wal azan da kunnuwa wa mushawqu ila darus salam ya sanya wa fadayi da bege zuwa gidan aminci shine aljanna wa mujawaratu arshir rahman ka zauna kusa da al'arshi na ubangiji kama qala ta'ala kaman yadda alko kama qala fi tarbi kaman yadda ya faɗa wajen faɗaitar da wato mai sanya jidan a nuna maka irin yadda alqur'ani yake kwadaitarwa me ya fada sai ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum da Allah ta ji irin wani wata kwadaitarwa ta alqur'ani wa fiha a cikin wannan aljanna Allah ya ce ma tashtahihi al-anfus duk abin da rai ke so wa talazzul ayn wanda idanu in ya gani zai ji dadi da ganin sa wallahi akwai kuma in an shigar da ku ba rana fitarwa kuma ba za a ce ka saya ba ko ba za ka yi wahala wajen dauka ba wa antum fiha khalidun a cikin zaku dawo mara wala wata fadaitarwa ta wannan Allah ka sa muna ci wannan fadaitarwa ta ta alƙurani a wani guri wajen tsoratarwa kuma dan ya maka kashe di karka ya abin da ba so sai ce amintum man fi samai an yakhsuba bikum al-arda a amincin shin kun amince ne ko an man fi sama'i wanda yake sama an ya khasba bikum al-ardh ya sanya kasa wato ta nutsar da ku ta kibe da ku fa idza hiya tamur hiya kasa tana biya kuna shiga daya bayan daya kamar yadda aka wa karuna kamar yadda ya faru da mutanen da su zo ne kabarin manzon Allah yan shi'a da suka zo daga kasar Palestine abin nan wannan Lebanon suka zo za su ne gawar manzon Allah a masallacinsa wato kasa ta kama su suka nutse a cikin masallacin manzon Allah na sha karanta muku wannan aiko ko kun amince da shi Allah ba zai muku haka nan ba sai Allah ce am am amintum ko ko kun amince ne man fi samai wanda yake cikin sama an yi rasula alaikum hasuba ai ko irin wata iska da garwashin wuta ko kuma da abin nan wani wato yashi mai tsanani sai ya zama yaya idan wannan lokacin ya zo Allah ce ba su talamu na kai fana biyu za ku gane gargadi na ina ka ga nan kuma ba tsoro ne ba kaman sa ina fata an firgitar da ni da kai gabaki daya ce ba kun a wani guri Allah ce ba kullun akhadna bi zambi fa minhum man arsalna
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ومنهم من أغرق ومنهم من أغرقنا عن ذلك شوف وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر قرآن كده wato Allah ya kawo lissafin wasu wato wa fir'auna da wa hamana wa abin nan ko adam wa samuda wa fir'auna وفرعون وهامان وقارون Allah ya ce wa fir'auna wa hamana wa qaruna waɗannan manya manyan jabira waɗanda suka yi abin da bai Allah bai ce ayi ba sun ci kawunan su sai Allah ya ce
ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Allah ya ce wa laqad ja'ahum Musa bil bayinati annabi Musa ya zo musu da hujjoji da bayyana da bayanai daga wajen Allah fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqina ba zama wasu da gaya ba shine sai Allah ya ce wa kullan akhadna bi dhanbi kowanne ɗaya daga cikin su mun kama shi da laifinsa wa minhum man akhadathu as-sayha بل أرسلنا عليه حاصبا wato akwai waɗanda muka aiko musu iska ta wato ta shafe ku iska ce kawai ta gama da su daga cikin su ومنهم من أخذته الصيحة daga cikin su akwai wanda tsawar mala'ika ta kama su in ji Allah wa minhum ومنهم من قصصنا به الأرض daga cikinsu akwai wanda muka sa ƙasa ta shafe su sai Allah ya ce wannan ومنهم من أغرقنا daga cikinsu akwai wanda muka sa ruwa ya dirme da su kawan Fir'auna da mutanensa وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimuna kawunan suka zalunta wato shi yasa a wani guri Allah ya ce afara'aita in matta'nahum sinin
أفرأيت إن متعناهم في
thumma ja'ahum ma kanu ya'dun جاءهم ما كانوا ma يوعدون
aghna anhum ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
Allah ya ce ba mu labari mana in matanahum sinin inda za mu je da su daɗi mu raya su shekaru masu yawa sun majahun ma kanu ya dun sa'annan abin da ake alƙawarin nan zai zo ya zo sun shekara dubu kuma alƙawarin ya zo wata shekara dubu yana amfanin ta sun majahun ma kanu ya dun Allah ya ce ma azana anhum ma kanu mutum jin daɗin da suke ba zai wadatar da su komai ba ila gair zalika min anwa'il fasaha wal balaga da wasu nau'o'i daban na balaga irin ta alqur'ani da matsayin sa wal halawa da zaɗi wa in ja'atul aya fil ahkam wal awa- wal awamir in aya tazo wajen hukunce-hukunce da bayanansu ko wajen umarni wa nawahi da hani istamalat alal amr bi kulli ma'rufin hasan wato za ta tattaro dukkan umarnin nan ta hanyar wato kyautatawa da kyawu nafi'un tayyibun mahabu ta hanyar amfani mai daɗi kuma abin ƙauna wallahi an kulli qabihin insana mummuna abu razilin mara kyau da ni'in mara wato mara daraja كما قال كما يدعى كما قال ابن مسعود وغيره وغيره من السلف كما يدعى أولاد أم مسعود يفعل هذا ونس ثم يمن ينبغبات إذا سميت الله يقول في القرآن إن تجعل لا ينفعتين القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه أو أن يدي يزود وأن أسلوب كنا wato fa ar'iha sam'aka ka karkada kunnanka kaji fa innaha yana yiwa khairun wani umarni ne yu- ya amuru bihi zai umarni da shi aw sharrun yanhanu ko wani sharri zai hana kamar yadda Allah ya ce ya amuru bil ma'ruf wa yanhahum an ko ya amuruhum bil ma'ruf يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
wa yadha'u anhum ويضع isra عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم Allah ya ce ya amuruhum bil ma'ruf shi Allah yana umarta su da kyawawan ayyuka wa yanhahum anil munkar yana hana su miyagun ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan abubuwa waɗanda za su musu dadi a nan gidan duniya kuma a lahira Allah ya karbi yadda da ayyukan da suka yi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith duk abin da Allah ya haramta ya haramta su ba shi da kyawu wa yadawu anhum israhum kuma ya yafe musu ko ya sauke musu wato nauye-nauyen zunubai da suka ɗauka wal agalalan lati kanat alayhim da kukummai waɗanda suke tare da su duk Allah zai yafe musu wa in ja'atul ayatu fi wasfil ma'adi idan ayoyi suka zo wajen siffanta ranar tashin kiyama kuma wa ma fihi min al-ahwali da abubuwan da yake na ban tsoron tashin kiyama wa fi wasfil janna ko kuma sifata aljanna wa nar da wuta wa ma adda Allahu fihi ma da abinda Allah ya tana da a ciki li awliyaihi wa adaihi in na yan aljanna ne ga masoyansa in kuma na yan wuta ne ga abokan gabansa minan na'imi in na waliyansa ne mutanen kirki na na'imomi wanda himu ko azaba ga makiyansa wal malazi da abubuwa na daɗi masu kwantar da hankali na waliyansa wal azabu da azaba al alim na waɗanda yake ba su yi masa biyayya ba yace bashara bihi wa hazzar sai bishara da shi inna inna ni'iman ne wa hazzar sai gargadi in kuma na kashe ne wa anzarta wa anzarat wa wadda'at ila ila alkhair wa ijtinab al munkarat wato waɗannan ayoyi wato su yi bayani tsoratar su firgitar su ja hankali maza a nisan cinye abin aiwa wa zaharar su duniya su sanya a guji duniya wa raggaba su lahira su kwadaitar da lahira wa ta su ito ala tsari kalmusula su tabbatar wajen biyayya ga an yi hanya madadaiciya wa haddada su ila siratun lahil mustaqim wato ta yi bayar tsoro ta iyakance ta kuma firgitar zuwa ga hanyar Allah madadaiciya wa shari'il qayyim qawi da shari'ar Allah mai kakkiya ونفست عن القلوب رجس الشيطان الرجيم فكوري دكين شيطان أبن جيفي وهذا رحمة الله ولهذا ثبت في الصحيحين صور هكا ثبت في بخاري ده مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر ونروى إلى باب ونمتن شكن أنبا فوق باب ون النبي cikin annabawan Allah sai an ba shi irin wasu ayoyi gwargwadon yadda mutane za su imani akan kwatankwacin irin waɗannan mu'jizozi da ayoyi da kamar sai annabi sau inna mallazi kana utituhu wahaya ni abin da aka bani wahayi ne awhahu Allah ilayya wanda Allah ya wahayinsa zuwa gare ni na alqurani fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yawmal qiyamah ina fatan in fi su magoya bayan ranar tashin kiyama wannan lafazin imam muslim ne wa inna ma kana allazi utituhu wahyi abinda aka bani shi wahayi ne janabi allazi ikhtasamtu bihi min bainihim hadha alquran almu'jiza lil wanda ko ikhtasastu bihi nake banta da shi wannan alqur'ani daga cikin mu'jizun da aka bai yan adam ba wanda aka bai wa lissafi irin na kamar alqur'ani amma duk mu'jizar da ake bai wa wani annabi an bai wa annabi irin wannan mu'jizar har da gari za ka ce an baiwa annabi Musa farin hannu ko ba haka nan bane an baiwa annabi irin wannan farin hannun ba ma ga kansa ba wani ya roƙa ya ya roƙa Tufail ibn Amr ibn Daud ina ba san ka gane ko in kace wato annabi Musa wato annabi ne da aka bashi wato kum abin nan kwakwari ko aka bashi kwadi ko aka bashi kwarkwata ko aka bashi jini ko aka bashi sanda duk abin da kake iya tuna babu ka sokan wanda ba haɗewa manzon tsira annabi Muhammad irin wannan abu ba an ba shi amma abin da yake takama da alfahari da shi shine alqur'ani yana fatan ka gane yace inna mal ladhi utituhu qur'an yasa Allah madaukakin sarki a wata aya yana cewa fattaqun nar allati waquduha an-nas وإدت wato Allah ya ce a ayar da ke gaba fattaqun nar allati ku ji tsoron wuta wannan allati waquduha an-nasu wal hijara wato da makamashinta mutane ne da duwatsu wa iddat lil kafiri an tana da sadan kafiri wannan ayar tana nuna mana idan mutum yayi imani da Allah akwai yayi imani da Allah yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alamun zai iya shiga aljanna wannan ayar wato tana da raja'i sosai dan Allah ya ce wa iddat ga kafirai kenan wanda ba kafirai ba ba a tana da wuta dan su ba sai dai su shige ta su wuce ina ba ta an gane da wannan malamai suka ce duk yadda mutum yake wato ko laifin da yayi in dai imaninsa bai warware tsakaninsa da ubangiji ba zai da aka azabtar da shi zai iya shiga aljanna kamar ma hadisin annabi da ya tabbatar yace da babba da yaro da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba kuwa in minkum illa waridu na'am Allah ya ce wa in minkum illa waridha babu wani cikin ku na da da na yanzu na farko da na ƙarfi illa waridha sai ya tuzgo ta kan wata jahannama babu wani wanda ba zai wuce ba sahabbai suka tambaye manzo ta hatta anta ya rasulullah hadda kai yace hatta ana illa an yatagammada ni Allah bi rahmatihi sai dai Allah lullube da rahmatsa shine irin abin da mai malam mirsala ya faɗa yace fa najuna bi qadar a'mali mutane za su bi ta kan wuta su tsira gwargwadon ayyukansu wani zai wuce kaman kimta ido bai san ya wuce ba wani kaman harbin rocket wani kaman wucewar jirgin sama wani kaman wucewar mota mai dan karan gudu wani mai wucewa kaman babbar mota wani ya wuce kaman gudun mashin wani ya wuce kaman gudun doki wani ya gudu ya wuce kaman gudun wato jaki wani ya wuce kaman gudun mutum wani ya wuce kaman sauran mutum wani kuma kaman tafiyar mutum a hankali wani ma wato kugiyoyin wutar jahannama za su dinga kacce shi suna riƙewa suna jefa cikin ramu ta iya shekarun da yayi in ya fito daga wannan sai wani ramu ya kacce shi ya fada ciki dan ramukan guda takwas ne akan wutar jahannama in ya fito wannan ya can tafe shi aka iya kai masa azaba iya da za a masa sai kuma wannan ya kama shi iya shekarun da yayi wato wasan iya biliyoyin da wasu za su yaci Allah sa ba mu ba amma in dai da imanin malami suka ce sai Allah ya fitar da shi saboda kanshin wannan ayar wa iddat an tana da wata gare amal waqudu bima waqudu bi fathi alwawi aka ce waqudu makamin huwa ma yuqafi an-nar abin da ake jefa cikin wuta li ibrani hakal haqabi kaman kirare wa nahwa kama qala ta'ala kama da Allah ce wa amal qasituna fa kanu li jahannama wa amma al-mu'minuna fakanu li jahannama qadara amma qasituna amma masu bauɗewa gaskiya su kibinta qasituna ba aqis ba muqasitina ba al muqasituna masu alona qasituna ne wannan irin fi'ilin da in bai ƙari ba wato yana canza ma'ana in aka ma ƙari canza ma'ana in kace qasata ya karkace ya qasitu yana karkacewa ya bauɗewa gaskiya kenan amma an kace a qasata ya yi adalci ko ya tsaya daidai yi qusitu yana yin adalci ko yana tsayawa daidai yaya za a yi ismul fa'il na aqsada al-muqsid ina ismul fa'ul al-muqsid to shi kuma qasada fa ya qasidu qasid mai baudewa ina fata an gane eh al-muqsud wanda aka baude da shi ina fata an gane ko amma qasiduna amma masu baudewa in ji Allah fa kanu li jahannama haqaba wadanda suka baude gaskiya su kirare ne na wata jahannama wa kama qala innakum wa ta'uduna min dulla hasabu jahannama wato wannan duk yana nuna kenan ita wuta makamashin ta ba mutane ne kadai ba ko ba duwatsu ba ne kadai ba kuma kirare ne kadai ba komai da komai yadda mutane fa innakum lalle ko ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba itace ne ko kirare duwatsu ne ko mutane ko aljannu waɗanda suka yadda da ibada din har sabo jahannama makamashin wutar jahannama ne antum lahawar juna za ku shiga cikin ta inji Allah law kana ha'ula'i alatan وكل Allah ya ce laukana haulai waɗannan da kuke bauta din inda su sun zama alihatan abin bauta ne na gaskiya ma raduwa ya ba su ga wutar ba ko za su ga yaya mutum zai halitta abu kuma mai cutarwa kuma yadda ya cutar da shi bai yiwa shi Allah da ya halitta wuta ita wata ta isa mata yi motsi a kansa kar ko manta wutar jahannama za ta yi fushi ranar tashin kiyama saboda yunwar da za a dora mata a wannan rana ta bala'i da san ce ta ci duk abin da aka zuba mata ba ta koshi kuma gani take ba a bata ba tana fushi tana fada tana ruri tana sowa a jefa mutanen a jefa ta yi fushi ta yi tsalle tana ruri tana tsalle a jefa duwatsun ta yi tsalle ta yi ruri ba za ta daina ba sai Allah ya ɗora diddigensa na rahama a kai daga nan sai ta ce katin katin katin ya isa ya isa ya isa ta daina motsi daga wannan lokaci ina fatan ka gani saboda haka ashe kenan wanda ya inda su waɗannan alloli ne na gaskiya wutar ba za ta kona su su ba za su je cikin ta ba na ce law kana haula'i alatan ma waraduha amma Allah yace wa kullun dusu masu bautar da waɗanda ake bautawa dinnan fiha a cikin wutar nan khaliduna za su dawama Allah tsare mu wal muradul hijara ha huna duwa duwa ce nihi hijaratul kibrit duwa din da ake kunna wuta ko kuma wanda ake bauta musu al azimatu sadaman ya bada ake as-salmatul muntina mai wari sai a shaddul ahjar harran ta fi kowane irin dutse tsananin zafi in ta kona wuta idza hum yat ajaran Allah min Allah kare mu daga ita wakila al marad hijaratul asnam ko kuma gumaka wal andar da kishiyoyi da ake hada su da Allah allati kan su ubadu min dunillah ko da mutane ne kama qala ta'ala da shi innakum wa ta'budu min dunillah mun karanta hasabu jahannama antum lahawarju Allah ce iddatul kafirin wannan zamiri na kafirai al-azharu anna zamira uiddat a'idun ila an-nar ita wutar an kana da ta ne ko kuma wannan lamiri yana koma ga wutar ne wa quduha an-nas wa hijara makamashin ta mutane da duwatsu uiddat ay ursidat an kana da ta wa husilat ko hasalat lil kafirina billahi wanda suka kafirce Allah da manzansa wato su aka tanadawa وقد استدل كثير من أئمة السنة معلمان السنة ديوة سنيني دوانا آية بهذه الآية على أن النار موجودة وتتنا نن الآن ينزاك وتد الله في عذاب تد يومتا تنا نن ينزاك لقوله تعالى دعنا أنشي أعدت ألقى أن تانا لذا تنا نقواتنا الجنة ما تنا نن دعنا أنشي أعدت للمتلقين التقوم إتما تنا نن أي أرسلت وهيئت وقد ورد الأحاديث كثيرة في ذلك منها tahajjatul jannatu wan nar shin hadisi da yake nuna wutar da aljanna suna nan wuta ta yi kukan ko aljanna ta yi kukarar wuta a gurin Allah tunda Allah ya ce ista'zanatul naru rabbaha faqalat wuta ta nemi izinin ubangiji ta ce rabbi akala ba'dhi ba'dha sashi na yana cin sashi sashin wutar yana cin sashi ita ma ta kawo kara gurin ubangiji sashin ta yana cin sashin ta tana da damuwa da wannan abun فأذن لها بن حسين سي الله مت إذني تلنفاسا سو بيو نفس في الشتاء ونفس في الصيف daya limfashin lokacin tsananin sanyi daya limfashin kuma lokacin zafi duk wanda ya faru ɗayan ciki wato azaba ce ake ragewa wutar jahannama wa hadith ibn mas'ud a sami'na wajabatan fa qulna mun ji wani garau fadawa inda Abdullah dan Mas'ud ce muka ce mahaji menene wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce هذا حجر ألقي به من شفير من شفير جهنم wannan wani dutse ne aka jefa daga bakin gabar wutar jahannama منذ 70 sana tun shekara 70 bai kai karshen wutar jahannama ba al'ana wasala ila ila qalha yanzu ne kai karshen wato abin nan inda wutar karshen wutar jahannama shekara 70 yana tafiya bai kai karshe ba sai yanzu ya kai inja annabi wannan ya nuna wutar tana nan ko ba tana to duka waɗannan dalilai ne wato ya kamata irin waɗannan abubuwan da za su ƙara mana imani da yarda da ubangiji da kaucewa miyagun ayyuka ka fa sani cewar ni ma in sani babba ya sani yaro ya sani mace ta sani namiji ya sani wanda da yayi mummunan aiki wannan gidan yana nan yana jiran sa an tanade shi gidan aljanna ne ko gidan wutar yana nan yana jira ina fata an gani saboda haka ni da ni da kai sai mu dage kawai ni abin da Allah madaukakin sarki ya ce mu bar abin da Allah madaukakin sarki ce a bari mu tsara dokokin Allah mu tsaye da sallolin nan da Allah ya dora mana guda biyar tare da ilimin wato da zai gyara su da yadda zamu san tsarki da yadda zamu san alwala da yadda zamu kiyaye salloli guda biyar da yadda zamu nemi kuɗin mu na halal da yadda zamu yi aiki a aikin na gwamnati mu nemi halal da yadda zamu yi aure mu zauna da mata zama na halal da yadda zamu zauna da ƴaƴan mu tarbiya irin ta halal da yadda zamu wa iyayen mu biyayya biyayya irin ta halal yadda Allah madaukakin sarki ce ayi da yadda zauna zamu zauna da masu gidan mu yi musu biyayya irin ta shari'a yadda Allah ya ce da yadda zamu zauna mu kuma da yaran gidan mu musu yadda Allah ya ce mu kware su mu cuce su ba mu kyautata musu su ma su ji daɗi yadda muke ji wannan dukan su gabaci daya sai ana sauraron irin waɗannan ayoyin za a ce mutakar dai kawai shaci faɗa ake yi shatale tale ake wa alƙur'ani kawai a wuce wato ji za a yi a ji zaƙin karatun alƙur'ani ko a dinga kara misalai waɗanda za su dinga ɗaukar hankalin mutane ana kabbarori ba za a ji abin da alƙur'ani ke karantarwa wallahi ba ranar da za a gyara shi ko alƙur'ani Allah ya saukar da shi don zikiri ne don a walaƙad yassarna alƙur'ana da zikiri mun saukar da ko mun sauƙaƙe wannan alƙur'ani don a wa'azu in ji Allah fa hal min mudakkir akwai min wa'azuwa saboda haka Allah ba mu ikon wa'azuwa ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon gyarawa yau wannan aya ta fashe mana karatun ko waɗannan ayoyi guda biyu ko sun ɗauke karatun kansu za mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi akan aya ta talatin da biyar in Allah ya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Now. kana da alwala sai ka yi raka'atin alfajir sunan ta raka'atin alfajir sai ka yi tahiyatul masjidi sai ka yi tahiyatul masjidi ita sunan ta tahiyatul masjidi ba wuturi ba ce wannan tambayar tana da kyau kuma na yi murna da ita ya nuna ana gane kasu kun ji mace ce ma ta turo wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta ij'alu akhir salatakum bil layl al witra ku sanya karshen sallah ku cikin dare wutri wato mara kenan ko kai uku ko kai daya ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara to ya riga yayi wannan kamar ya kulle sallolin dare wato a cikin gida ko kuma yayi asham to sai shi kuma baya niyyar dama zai yi tahajjud sai kuma ya zo gurin tafsiri da ya zo gurin tafsiri kuma ya shigo da alwala ya shigo masallaci yace to ya iya yin wa abin nan abin nan me ake zai iya yin tahiyatul masjid zai iya yi zai iya yin tahiyatul masjid ita tahiyatul masjid matsayin ta daban in ba ku ga ko in ba ku manta ba ai na sha bayani ila ko a karatun hadisi ko a karatun fiqh ko kuma a karatun aqida mun sha yin bayani akan wannan wato idza har ma a lokacin hani akwai lokuta uku da aka hana kar a yi sallah bayan sallah asuba sai rana ta fito in rana ta take sai ta karkata idan an yi sallar la'asar sai rana ta fada to amma in ka gama ko ka shigo masallaci kana da alwala a wannan lokacin da aka yi hana za ka yi tahiyatul masjid ko ba za ka yi ba za ka yi ga hani ga umarni shine malamai suka ce idza ta'arada al-mubih wal hadir su in ji malaman usul fiqi suka ce fal hadir muqaddamun ala al-mubih wato idan wannan yana cewa ayi wannan yana cewa kar ayi suka haɗu akan abu guda ɗaya wannan ya ce ayi abun wannan ya ce kar ayi abun to sai suka ce to kar ayi shi yafi in ji malaman usul fiqi amma malaman hadisi suka ce su ba sallama ba tunda annabi da umarni ce man dakhala al-masjid fala yajlisanna hatta yusalliya kaga magana da ƙarfi kenan wanda ya shiga masallaci kar ya kuskura ya zauna sai ya yi sallah ne raka a jima malama hadisi suka ce a yi raka a sai ya yi tahiyatul masjid ya yi tahiyatul masjid ko da a lokacin hani ne to nan matan da ka yi wuturi a gida kuma ka zo masallaci kuma baka da niyyar dama yin wata sallah cikin dare to wannan tahiyatul masjid sunanta ba sallolin dare bane ya halatta yi wallahu ta'ala ala na na na na na to sai sai mun san dalilin da yasa wato dan ita wato bazawara ko bazawara wato neman izinin ta ake kafin a daura masa aure ba a daura masa aure da wanda ba nemi izinin ta ba idan an nemi izinin ta ta yadda ko ta yi irin halin ta na mata aka daura masa to sai laifi amma idan ba a nemi izinin ta ba ko kuma an nemi izinin ta tace ba ta so kuma aka daura mata tilas dama in ba dan dai wali ne daura auren ba ya auren ma bai yiwu ba auren ma bai yiwu ba duk rashin biyayyar sai ba sai wa Allah laifi ba sai Allah ma sai ya bata lada dan ta ce wanda ta ci a duniya to dan za bata aure dan sha'awa ne ai ba na yawa manzo Allah yawa kuma akwai budurwa ma ba bazawara ba wanda aka yi mata auren dole manzon Allah wato ya warware auren ina fata an gane ko ya warware auren kuma ya warware to Allah sawar aina na na na na to a gaskiya kuskure ne bisa tsarin malamai na karantarwa da malaman fiqh malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi cewa idan ana jami'i a masallaci idza uqimatu as-salat fala salata illa al-maktuba idan aka riga aka tsaya da sallah ba wata sallah sai wannan da aka tsayar to anan wanda yake yin sallar ita wannan ba maktuba ba ce sallah ce tarawih ce ko asham wanda ake sallah ce kamar ta nafila limamin da yake lima ba- shine ratibin liman limaman da aka san su ne in su ne ta ɗauki hukuncin sallah maktuba ina fata an gane to kai da ka zo baka yi sallar isha ba me za ka yi ɗayan biyu za ka yi in ka ɗauki maganganun malaman fiqhu na malikiya cewa mai nafila ba zai bi mai farilla mai farilla ba zai bi mai nafila ba sai ka koma gefe ɗaya ka zauna idan sun idar da sallar su ta isha'i ko sun isar da sallar su ta asham to kai kuma sai kai sallar ka ta isha'i in ka ɗauki wannan in kuma kana ganin abin zai nauyi to ka koma wani guri ko gida ka yi sallar ka sannan ka dawo amma ana yin sallah kai kuma kana jam'i daban wannan a shari'ance bai halatta ba malamai da dama sun zafa ba suna cewa wanda ya jam'i nabi ba shi da sallah da Allah ka duba cikin sifatu salatin nabi eh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nasiruddin Albani ya ce wanda duk ana